السهدي ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تقول وجه المحرم شكرة تدولي لدريب الأربعين لشدة هجرية وندي داتشي لأشرم للترى da watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. Za mu tashi a cikin tafsirin na Alƙur'ani mai girma a suratul ƙasas, aya ta talatin da shida. Bayan mun gama ƙisar annabi Musa, da wannan bawan Allah mahaifi ga waɗannan ‘ya'ya mata guda biyu wadda annabi Musa ya aure ɗaya daga cikinsu. A wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam Rahimahullah da yake sabuwar gando a birnin Kano, Najeriya. Allah mana sai ka gyara maƙogwaranka, mu fafata mu ga mai Allah zai. Suratul Qasas aya ta talatin الشدة أكسكتش
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
أن موسى عليه الصلاة والسلام جارم النبي dan gwagwarmaya wanda ya buga sosai da babban azalimin duniya shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa rahimallahu Musa فقد أوزي أكثر من هذا فصبر الله يرحم الله يجكن النبي موسى an cutar da shi sama da haka abinda aka yi mun na cutarwa amma ya yi haƙuri annabin da ya buga da fir'auna ai ya kamata a jinjina masa ba wani annabin da ya gamu da jabberin mutum mai girman kai dan adawa mai fada da Allah mai fada da addini mai fada da shari'a irin annabi Musa da buga wanda yi da Fir'auna ya ƙaryata shi ya ce ƙarya yake kuma ya yi da'awar zai kashe shi ya yi nemi ya kunyata shi a cikin al'ummarsa amma Allah bai ba Fir'auna dama ba duk da ƙarfin mulkin Fir'auna da kuma isarsa da timbatsarsa da batsewarsa ya yi niyyar ya faɗa da gaskiya ya shirya ya faɗa da gaskiya da mulkinsa da kujerarsa da duk abin da Allah ya bashi amma Allah ya kubutar da annabi Musa kuma daga baya shi fir'auna shi ya kunya ta wulakanta Bahaushe yana cewa kukan kurciya jawabi duk wanda zai yi faɗa da masu gaskiya duk zai wanda zai faɗa da Allah to ya shirya tozartarsa ya shirya wulakantuwarsa ba inda zai shi ya ci gaba da gaya wa fir'auna da shi da mutanensa can Allah ya ce falamma ja'a wa Musa bi bi ayatina bayyinatin qalu ma hada illa sihrun muftara Allah ya ce yayin da Musa ya zo musu da ayoyin mu bayyanannu amsar da suka bashi suka ce wannan ai ba wani abu ne ƙarya ce ka duba malam ko malami ne mai wa'azi da da'awa kuran wani ya buɗe baki ya ce ƙarya yake ai magana da nauyi amma annabin Allah wani ya buɗe baki ya ce ƙarya yake ma hada illa sihirun muftara sihiri ne kuma ƙarya ne kirkirarsa aka yi sihiri kuma kirkirarsa aka yi kaga sihiri ko ba ce ma kirkira aka yi ba ai ka san sihiri da mun lalataccen abu to wai annabi Musa wai da sihiri ya zo kuma ƙarya ake kuma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalina kuma abinda Musa ya zo mana da shi ba mu taba ji ba daga iyayenmu da suke na farko wa qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indihi ne Musa ya ba su amsa yace ubangiji na shine yafi kowa sanin shiriya daga gare shi shi ya fi sanin kowa wanda ya zo da shirya daga gare shi ni ne na zo daga shirya da shirya daga gare shi ko fir'auna ne ya zo da shirya daga Allah rabbi a'lamu ubangiji na shi ya fi kowa sani biman ja'a bil huda da wanda ya zo da shirya min indihi daga gare shi wa man takunu lahu aqibatu dar da kuma wanda yake da kyakkyawan ƙarshe shine al-aqibatul mahmuda kyakkyawan al-uqbal mahmuda ad-darul akhirah ana nufin wa yake da lahira mai kyau ka duba wani uslubi na qur'ani sun ƙaryata shi ka duba shi kuma amsar da ya bayar sun ce ma hada illa sihirul muftara abin da yazo da shi sihiri ne ƙarya ne shi kuma sai mai da amsa ya ce rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indihi ba komai ubangiji na su fa ba sa so su ji an ce ubangiji ba sa so su ji an ce Allah din to shi kuma a cikin amsar da zai bayar sai ya tabbatar musu akwai wani Allah da yake bauta mawa yace ubangiji na dai da kuke yaƙana a kansa dai ina daɗa jaddada muku shine yafi kowa sanin waye ya zo da shari'a tsakanin ni da fir'auna sannan kuma waye yake da kyakkyawan ƙarshe abin yabo a ranar lahira wa mace kudu lahu ake batu da ni ne ko fir'auna yi shiru fir'auna ya ji abin da ya faɗa ran sai baci ya yi fushi ya ce zai ɗau mataki ya ce kai mutane na ina shaida muku ban san wani ban san wani Allah abun bauta ba in ba ne ba amsar da ya bayar kai ban san akwai wani Allah ba gare ku ba ku da wani Allah in ba ni ba shi annan Musa yana cewa rabbi ubangiji na a'lamu biman ja'a bil huda min indihi wa man takun lahu aqibatu dar shi kuma fir'auna yace ba wani Allah da na sani da za ku bauta masa in ba ni ba kai amana sai yace wa wazirin sa maza maza je ka gina min wani dogon gida ka kwaba min tabo ka kona taban kai bulo bulo ka kona shi kai min sarhi bina'un murtafe dogon gida bene mai tsawon gaske wanda sai na je wurin Allah Musa din ba yana cewa Allah sai yana sama ba to sai na je ni yace ka gina mu Hamana ya hada ma'aikata manya-manya magina malamai suke cewa sai da Hamana ya hada magini mutum dubu hamsin duk ƙwararren magini ne mutum dubu hamsin hamsuna alf banna banda 'yan dako banda leburori banda 'yan ɗaukan bulo banda 'yan kwaba ƙasa banda leburori 'yan tura wulbairo banda su banna mutum dubu hamsin ya dako akwai masu ƙona bulo in an kwaba bulo ɗin ya ce a mai gini ka san gini ana so ya ƙarfi sai a ƙona bulo kamar irin ginin jambulo da kuke ga ana yi yana kwari sosai to ya ce a gina masa irin wannan da siminti da itatuwa masu ƙarfi ya ce a sa siminti a sa itatuwa katako sannan a buga ƙusoshi masamir a haɗe a yi masa bene babba suka ɗaga masa gini suka yi masa filasta sai da suka yi ginin da duk duniya ba a taɓa yin gini mai tsawo irin shi ba duk duniya ya tabbatar a duniya babu wani ginin da ya kai nasa tsawo yana gaya mutane to ga sama mun iso ta ba Musa ya ce ubangijinsa yana sama ba to gani ni ma na iso to shine Allah rama me Allah ya ce akan wannan bayani da nayi وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين
فرعون كده Allah ya ce Fir'auna ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa auqid li ya hamanu ala at-tin faj'al li sarhan kafin wannan lokaci in za ku yi tunawa damun Allah ya ba mu labari ya gaya mana cewa fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu ya rena hankalin mutanansa ya nuna basu kai ba basu isa ba kuma suka yi masa da'a idan shugaba ya rena mutane ya rena hankalinsu da tunaninsu sai kaga yana musu magana kamar ya mai da su wawaye musamman mai suke yi ba to fir'auna haka yi wa mutanensa Allah ya ce dama innam kanu qawmun fasikina mutane ne fasikai ya ce musu izgilanci da wasa da renin hankali su kuma suka maida masa amsa da shiru da miƙa wuya su ce sun yarda aljuhala uljubana jahilai matsorata mutanen fir'auna yasa Allah ya ce fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin yadda da miƙewa dan yin mutanensa bayani shi cewa shi fa da wanda yake kai shi Allah din nan fa da gaske yake yi kuma yana so mutanen su san cewa fa lalle shi Allah ne ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani Allah abun bauta in ba ni ba babu shi ku rabu da Musa ku daina sauraron sa da haka ina hamana wazirin sa kenan fa auqid li ya hamanu ala tin waj'al li sarhan je ka nemo tabo ka gina bulo ka ƙona mini bulan shi ne fa'auƙin liya aman ka yi mun beni faji alli sar'ad don wannan benin shi ne zan hau in leƙo ilahi musa ubangijin musa kamun dogon gini da zan je in gano wannan allah na musa wai izgilanci ne da reni ba ba musa ya ce allansa yana sama ba to amin gini ni kuma sai na je na gano shi kai mala annaba sun yi hakuri yace a gina mun shi mai karfi mai kwari mai tsawo yace in na hau saman daga nan zan hago ubangijin Musa wa inni la adhunnuhu min al-kadhibin lalle ni ina da yaqini azzannu anan tana nufin yaqini lalle ina da yaqini lalle ina da yaqinin Musa yana cikin makareta a cikin wannan da'awarsa fi anna lahu ilahun ghairi ilahan ghairi hunaka ilahan ghairi wai yana da wani Allah ba ni ba haka ya rena hankalin mutanensa jahilai ya gaya musu cewa fa babu wani Allah in ba shi ba kuma ya ce musu lallai annabi Musa makaryaci ne a cikin da'awarsa da yake yi na cewa akwai Allah bayan Fir'auna. Amma bari ya nuna musu cewa ya kai matsayin da har zai je wajen Allahn annabi Musa. Wata aya Allah ya ce, wa ƙala Fir'aunu ya hama nublili sarran, la'alli ablughul asbab, asbab as-samawat وأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون إن أبيه سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب haka Allah ya bada labari a cikin suratul ghafir irin wannan aya ce ya hamanu ka gina mun bene dogo sai na kai wajen Allah annabi Musa kuma ni na tabbatar makareci ne shi Allah ya ce kamar haka aka zayyana wa fir'auna mummunan aikin shi kuma aka aka hana shi bin hanya ta kwarai yayi da awacewa shi Allah ne Imam Ibn Kasir a cikin tafsirinsa yace wa zalika li anna fir'auna bana hada sarh alladhi lam yura fi ad-dunya Fir'auna ya gina wannan dogon bene da ba a taɓa ganin wani gini bina'un ala minhu ba. Ba a taɓa ganin gini da ya fi na Fir'auna ba. Abinda malamai suke cewa duk wani abu da za a yi shi mai tsawo duk gina ne da ke gani ana yi mai tsawo. Wala har yanzu bai kai tsawon ginin da Fir'auna ya ba a wancan lokaci. Malam ka duba fa ba su da inji ba na'urori ɗatti mutane ya sa suka yi ta kafa itatuwa da katako suka yi ta matakala. sai mutum ya yini bai kai bulo ɗaya ba yini zai yi in ya hau in ya tafi da bulo guda ɗaya sai ya yini kafin ya kai wa magini bai ƙarisa ba yana ta tafiya yana yawo cikin katako da da itatuwa ɗan bala'i yana aikin fir'auna kar ka manta na ce ma magini magini kawai mutum dubu hamsin banda leburori kuma gaba ɗaya bauta suka yi ta mai suka yi ta wannan kuma baya biya fa Karka dauka yana biya. Ba biya, to ai Allah ne shi. Shi ya ce shi Allah ne. Sa zo su yi wa Allah aiki sai ya biya su. To shi ne zai gaskata mu abin da Allah ya ce fasta khaffa qaumahu fa ata'u. Suka yi rena hankali ya karanta hankalin mutanensa. Fa ata'uhu suka yi masa da. Na gaya muku a karatu tun ba yau. Fir'auna saboda shi kiyancinsa da shedancinsa malam. wallahi yakan sa mutane su yi su yi tonar rami haka kawai ya ga fili a daji ya ce a yi masa rami a yi ta ɗiban ƙasan ana tara ta wuri guda me za ka yi aka kawai mulki kawai da abi bautarwa imam ibn kasir ya ce ya yi niyan ya nuna wa mabiyansa cewa shi mai gaskiya ne kuma musa ƙarya yake babu wani Allah bayan Fir'auna shi yasa yace wa inni la azunnuhu min al-kadhibin shine Allah yayi bayani menene dalilin da yasa Fir'auna yayi wannan aiki ya faɗi wannan magana ta banza yana da wani abu ne da yake ji a ransa shi yasa yayi wannan abu arama mai Allah ce wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al haqqi wa dhannu annahum ilayna la yurja'un
Allah yace wastakbara Fir'auna yayi girman kai abinda ake nufi istikbari a larabci shine at-tatawul والتعالي التطاول والتعالي نون ɗaukaka da nuna tsawaita alal ghairi akan wani bi humkin wa jahal da wauta da dolanci da rashin ilimi to fir'auna ya nuna cewa shi wawa ne ta hanyar nuna girman kansa wai ya fi Allah abinda ake nufi ai ta'ala fir'auna ta'ala fir'auna wa junuduhu fil ardi allati khalaqnaha lahum Allah ya ce fir'auna yayi nuna girman kai a wannan ƙasa tamu da muka halitta musu shi da mutanensa bi ghairi haqqi ba tare da gaskiya ba ai ba su da wata gaskiya akan wannan nuna isa da girman kai kuma suka kudirce cewa wai ba za su dawo wajenmu ba wa zannu annahum ilaina la yarji'un suka kudirce shine wa zannu wa taqadu annahum da shi da mutanen su cewa ai ba za su dawo wajenmu ba li muhasabatihim wa musu hisabi wa muaqabatihim wa musu uquba yawan kiyamata ranar kiyama girman kai da jin cewa ba zai koma ba kasan duk wanda bai yadda da kiyama ba to kar kai mamakin duk abin da zai na shakiyanci kai yanzu ai kana kin aikata wani abu ne saboda kana tunanin gobe kiyama duk tsawon rai ka san zaka mutu kuma ka yadda akwai inda za a tsayar da kai a yi maka hisabi a yi maka lissafi to shi kafiri bai yadda ba wai ana ba da labari wani wani mutum ya mutu sai wani sai wani kafiri sai ce a'a ka gani ta yi sakaci ya ta bari ta mutu bai iya wasan sosai ba ta yi sakaci ya za ki bari ki mutu a wannan lokacin wai ya bari ya mutu shi a wajensa yaya aka yi ya sake ya mutu an ce masa ya yi jinya ne ya ce wai ya bai tafi ƙasar waje ba ya bai dage yi kokarin abin nan bai ce ai bai kamata ka bari yanzu ka mutu da wuri ba haka to kaga mai wannan toshashiyar kwakwalwa mai sandararren tunani yaushe zai fahimci wani magana kiyama da lissafi babu واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون dalilin da fir'auna ya yi wa annan musa wannan ya yi girman kai ne a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba da shi da mutanensa ƙasar da allah ne ya halitta musu ita kuma suka tabbatar su a ganinsu ba za su koma zuwa ga allah tabaraka wa ta'ala to ga sakamakon wannan girman kai da nuna isa da kambama da ƙaryata tashin alkiyama da hisabi ga abin da Allah ya ce فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين
Allah ya ce sai muka damƙe shi shine fa akhaznahu sakamakon shine muka damƙe shi da shi da rundunarsa da Allah ya zo damƙarsa kamunsa bai kama shi kaɗai ba sai ya haɗa masa hadda ba na hadda rundunar tasa duk ya damƙe su da mabiyan nasa bil iqabil alim da aquba uquba mai radadi kuma da gaggawa Allah ubangiji ya kama su fa nabazzahum fil yammi muka jefa su a cikin kogi shine al yammu ai alqaina bihim fil yammi muka zuba su da fir'aunan da shi da mabiyansa gaba ɗaya Allah ya watsa su cikin kogi kamar yadda ake jefa dutse kamar yadda ake jefa ɗan dabino wanda bai da kima kamar ka ɗauki dutse ka gulla shi cikin kogi haka Allah ya ɗauki fir'auna da jama'a sai ya gulla su shine fa akhadnahu wa nabadnahu fil yammi ba su da kima ba a lissafa su fanzur duba ka gani ya kai mai hankali tadabbura da itibam tadabburi da lura kaifa kana aqibatu zalimin yaya karshen azzalimai ya kasance lalle a karshen su ya zamanto an nitsar da su alladhi azhaqa arwahahum wasta'sala batilahum wanda aka halakar da rayukansu kuma aka tumbuke su da mummunan aikinsu ƙarshen ƙarshen dai alewa ƙasa ko to duk shakiyancin da fir'auna ya ce wa annabi Musa Allah mala'iku yasa suka dauke suka wulla shi da kansa ya taka mala'iku suka danna shi a cikin ruwa ya sha ruwa da shi da mutanensa abin da ya faru na gaya muku a baya ne Musa ne ya fita da shi da mutanensa Fir'auna yana neman sa aka ce ai yayi sham ya tinkari ruwa aka ga annan Musa ya zo bakin ruwa ya yi addu'a ya buga sannansa ruwan nan ya buɗe hanya ta buɗe masa fir'auna shi ma ya biyo shi saboda shakiyanci irin na fir'auna sai ya ce wa mutanensa kun ga na sa ruwa ya buɗe ko kogi ne nil ne kowanne ne ruwa ya zama ya zama ba ni sunan shi ya zama kamar titi sai da Allah ya bar shi ya je tsakiya shi kuma annan Musa ya tsallaka ya fita sai Allah din na gaskiya sai ya ce wa ruwa dawo dawo inda kake mai koma inda kake Fir'auna yana hango annabi Musa sai ga kogi ya dawo sai ruwa ya haɗe da shi da dawakinsa da mabiyansa da mutanensa ana ta masa kirari har mutanen annan Musa suna hango shi suna cewa inna la mudrakun za fa a riske mu za fa a iso mu Allah ce kala annan Musa ce kala kalla inna ma iya rabbi sayahdi wasu isa ba bangiji na yana tare da ni kuma shi zai shirye da ni hanya anan Allah ya zubar da fir'auna annabi Musa ya tsallaka da shi da mutanensa wai wannan mutumin mai wannan ɗabi'ar wanda Allah ya tozartar da shi ya wulakantar da shi wai shine zai ce shi Allah ne to kullun jama'a ana faɗan kisoshi na alkur'ani ba wai ku ji daɗin isar kawai ba ku yi tunani me yasa Allah ya wa fir'auna wannan yayi faɗa da shi to haka sunnar rayuwa take duk wanda ya faɗa da Allah a da ko a yanzu ko ya faɗa da annabawan Allah ko kuma ya faɗa da bayin Allah annabawan Allah yanzu babu amma akwai magada annabawa su ne malamai annabi ne ya faɗa al'ulama'u warasatul anbiya wallahi tallahi billahi duk mutumin da ya faɗa da malamai masu kira zuwa ga hanyar Allah wallahi bai zai rabauta ba kuma wallahi bai zai ci nasara akan abin da ya sa gaba ba ku karanta tarihi ku ji menene saboda su magada annabawa ne kuma ba mu da wasu malamai in ba su ba su ɗin ne dai muke da su da akwai annabawa to da babu su tunda akwai tunda ku babu annabawa to su waye magada annabawa malamai hakan dai za a yi haƙuri hakan dai za a riƙa in ka ce malaman banza ne to su ma suna zamani da mutanen banza ne ai ko to haka sunnar rayuwar take wataƙila kai ne lalatacce shi yasa aka kawo maka malamin ma kake ganin su lalatacce to wannan sunnar rayuwa ne duk wanda yayi fada da Allah wannan maganar ba canji ko yayi fada da bayin Allah masu kira zuwa ga hanyar Allah to Allah bai zai kyale shi ba ko da ku ya bashi lokaci ya numfasa ka ba da lokaci sai ka ga inda ƙarshen sai kai Daka duk mai hankali mai karanta Qur'ani to yana ɗaukan izina a'a tunda waɗannan sun yi kaza to ni ba zan yi ba shi Allah kullun sulhu ake nema da shi da zaman lafiya kuma lamarin ubangiji malam yakan kyale ka kai ta abu sai kaga kaman kai nasara ka faɗi abin da kaga dama idan Allah ya zo maka kamu akhza azizin muqtadir zai maka mummunan kamu kuma kamu na isasshe wanda ya isa maka kamu mutanen da akwai wanda suka jefi annabawa fa da duwatsu ko manzon Allah an jefe shi da dutse iya wulakanci a jefi mutum da dutse bayan an kareta ba wai a dake ka a kama ka ba a'a a ɗauki dutse yadda ake jifan kare yadda ake jifan maciji a wulla maka jifa a jefe ka da shi akwai wanda suka jefe annabawan Allah amma yau suna ina me laifin annabawan saboda sun gaya musu gaskiya to ita kuma gaskiya da mu ba lalle ne an gaya maka ji dadin ta ba kullun ana gaya maka ana kana ana baka isa kana jin dadi kullun ana cewa to wata rana kuma dole a gaya maka abinda kai kake ginin kana son sa to kuma sai a ce maka ba shine daidai ba to da mun kuma ba wai ka ji dadi ake so ba a'a ka fahimci gaskiyar shine abin da so yana da kyau mutane su shiga hayyacinsu kar su yadda wani yanayi ya sa su manta da Allah Su waye wakilan Allah annabawa Su waye wakilan annabawa magada annabawa malamai ba yanda zaka iya canja wannan malaman dai su ne dai su ne dai malaman al'umma Allah ya ba su Qur'ani sun haddace suna iya bude alqur'ani tun daga farko har ƙarshe su karanta kai ku ko aya ɗaya ba lalle ka iya karantawa ba ka iya bayani suna hana kansu bacci suna bincike don su gaya mutane gaskiya kuma Allah bai ce su annabawa bane ba bai ce su masumai bane bai ce ba sa laifi ba suna iya laifi duk da malantarta su ba a ce malami baya laifi ba yau da malami an ce baya laifi ne to in yayi sai kai ta faɗa to dama ai zai iya yi laifi dan adam ne ai shi kamar yadda ubanka ma yana iya laifi ai ko ko ba zai yi ba babanka ne amma dan yayi laifi ya ya canja daga sunan ubanka mahaifiyarka tana iya maka ba daidai ba to shikenan dan ta yi ba daidai ba sai sai ya zama sakayyarta kai mata kaza in ta yi din ko in ya yi din wane ne zai zo ya ce wanke ubansa ya ce shi ubansa baya kuskure babu annabi ya gaya mana kullu bani adam khata'a kowane dan adam mai kuskure ne ko annabawan ma fa cewa Allah a cewa kai masumai asalin su masu kuskure ne amma Allah ne ya ba su isma ya kare su ba za su yi kuskuren ba to amma duk da za su yi kuskuren aka ce ku saurare su ku bi abin da suka faɗa. To Allah ya yi maganin Fir'auna ya halakar da shi saboda ya yi faɗa da gaskiya. To daman ana karanta Ƙur'ani ne a yi aiki da shi kuma a sani cewa shi salihun ne li kulli zamanin wa makan. Daidai yake a kowane zamani a kuma kowane lokaci. Allah ya ce muka kama shi, muka wulla shi a cikin ruwa. Duba ka ga ƙarshen azzalumai. menene Allah ya ce sifarsu وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون
Allah ya ce waja'alnahum ai ja'alna fir'auna wa junudahu muka sanya fir'auna da rundunarsa a imma suka zama sune jagorori shugabanni fil kufri wal fusuqi wal isyani a cikin kafirci da fasikanci da sabon Allah ma'ana shi fir'auna a cikin marasa mutuncin ma shi shugaba ne mutanen fir'auna a cikin masu saban Allah su ne shugabanni waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nari su ne shugabanni me yasa suka zama shugabanni a cikin kafirci saboda suna kira zuwa ga wuta yad'una ghayrahum ila ma yusilu ila an-nar suna kiran wasunsu zuwa ga abin da zai kai su zuwa ga wuta mai konawa mai halakarwa wa yawmal qiyama Allah ya ce kuma ranar tashi alkiyama la yunsaruna ba su samun mai taimaka musu ai la yajiduna man yansuruna bara man yansuru ba za su taba samun waye zai taimake su ba biyan yadfa al'azaba anhum ta yadda za a dauke musu azaba a'a bi ayyati suratin min suwar kowace kama daga cikin kamanni ba wata sura ba wani yanayi ba wani kama da Allah zai sa wani ya dauke musu azaba in Allah ya zo musu azaba daman duk wanda ya bari ya mutu yana girman kai ya mutu yana fasadi ya mutu yana cikin barna to wa yawmal qiyamati la yusaruna a kiyama duk lokacin da ubangiji ya zo yi masa azaba to ba wanda zai taimake shi shi Allah in ya zo yana yi wa bawa azaba ba wanda ya sai mai magana ba a masa magana la yusal amma yaf'al kuma ba a tambayan Allah akan abin da ya aikata wa hum yusaluna ko mutane ko ne ake tambayan ku kai yanzu ka yadda ka kuskure ka mutu ka je Allah yana maka azaba ta yadda za ka yi kuka ba za a ji kukanka ba wuta tana ƙona ka ba wanda zai taimake ka ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون يموت سنا كرا سنا يا مالك مالك ملائكة ديك كلا دوتا ميهورة ميهورة إن سن شاوتا سن قوني يموتا سس يا مالك ليقضي علينا ربك ga ya ubangijin kai kashe mun mutu mu a gama komai kawai mun gaji yace ina innakum makithun ai ku masu zama ne da dawwama a cikin wannan azaba babu rana kuma ita kiyama ba ta da ƙarshe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala innakum makithun za ku yi ta zama ne a cikin wannan jahannama me yasa sun yi fada da Allah sun ki addini sun ki su bi shari'a sun ƙi su yi musulunci, sun ƙaryata Allah, sun ƙaryata manzannin Allah, suka yi girman kai, suka yi kambama, suka yi faɗi a bayan ƙasa suka nuna su ne, suka yi zalunci, suka cuci mutane, suka shiga hakkinsu, suka tauye musu. Ranar kiyaman Allah ya zo yi wa bawa azaba ba wanda zai ce shi. bayan nan mai Allah ya ce
wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'na wa yawm al-qiyamati hum min al-maqbuhin Allah ya ce muka biya muka biyar musu wa atba'nahum muka bi bayan su fi hadhihi dunya a cikin wannan duniya Allah ce qadaw hayatahum fiha bil kufri wad dalal duniyar da suka karar da rayuwarsu a cikin ta ta hanyar kafirci da bata muka bi muka bi musu da la'anta tsinuwa tardan wa ibadin wa ibadan arrahmatina muka kore su muka nisantar da su daga rahmar in an ce la'ana al'anatu a larabci ana nufin at-tardu wal ibadu arrahmatillah a kori mutum a nesanta shi daga rahmar Allah shine al'anatu Allah ya ce haka muka bi su bayan wutan da za su shiga to sannan kuma bayan sun tafi muka ce Allah ya tsire musu albarka la ilaha illallah da ka fir'auna da shi da mutanensa ka tsine masa karka tsine masa da matsi ne ne haka duk wani almajirin fir'auna mai dabi'a irin ta fir'auna rashin tausayi rashin jin kai eh kasar zuciya zalunci duk wani shugaba azzalimi billahi alazim ba zai gama lafiya ba kuma Allah bai zai kyale shi waɗannan bayan Allah da kake gani in ka sa su a cikin yunwa wallahi sai Allah ya yi motar da kai kai ma waɗannan bayan Allah in ka bar su kishirwa Allah ya ba da hakkin su a kanka ka murkushe ka danne ka cuce su ba za ka gama lafiya ba yanzu dai za ka yi abin da za ka yi amma a baka lokaci haka sunnar rayuwar take malam kuma malam ko kai ne a gidanka ka cuci iyalinka Allah bai zai barka ba ko baka ji ba ba kai ne ubansu ba ba kai ne mai gidansu ba to ko uba ko mai gida ya cuci iyalinsa ya cuci ‘ya'yansa Allah ba zai kyale shi ba ballantana wadda ba ubanka ba ballantana wadda aka ba shi hakkinka a hannunsa ya murda hakkin ya juyar da hakkin ya yi amfani da shi ta yadda ya ga dama aka yi kuka bai ji kukan da aka yi ba Allah bai zai bari ba. Da shugabanninmu za su rinka karanta irin kissa ta Fir'auna, tarihin Fir'auna da irin bala'in da ya gamu da shi a rayuwa, da sun sassauta a al'ummarsu. Amma kai kana da Allah, ko? Kai da aka zalunce ka, ai kana da Allah ko? To da ka ɗauki mataki da hannunka kai da ka bari Allah ya ɗauka maka wanne ya fi maka. Na Allah ya fi ayi. in yanzu na zo na buge bakinka na fasa maka yanzu za ka je ka sha magani a maka allura ka warke amma in na barka Allah ya damke ka kamun Allah wa yawmal qiyamati la yansuruna ni a kiyama Allah ba zai ba su mai taimaka musu ba Allah kuma zai agaza musu yace wa yawmal qiyamati hum min al maqbuhin kuma a ranar tashi alƙiyama suna daga cikin waɗanda za a kora kuma a nesantar da su in an ce al maqbuh a larabci korarre nesantacce daga dukkan alheri wa yawmal qiyamati hum min al maqbuhina a ranar kiyama suna cikin korarru wanda Allah ya kore su ya kuma nesanta su daga rahmar ta tabaraka wa ta'ala wannan yana nuna cewa ƙarshen duk mai tatsawuli da mai gururi da isti'la'i kenan haka malamai suka ce yatanasabu kullu tanasub ma'a kullu man kanu alayhi fid dunya wannan aya ta dace ga duk wanda ya rayu a duniya yana girman kai yana da rudu ya rudu kansa yana rudar wasu da kuma nuna cewa shi a sama yake ba isa a taba shi ba Allah ya musu wannan dan a duniya haka suka kasance kuma Allah ya wulakanta su a lahira suka zama mahallal zira aka wulakanta su wa qubhil hay'a aka munanta yanayin su ba wanda yake sha'awar rayuwarsu a kiyama sannan sai Allah ya rufe kisar annabi Musa da bayanin wani janibi da baiwa da yayi wa shi annabi Musa din sai Allah ya ce me ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون الله أكبر الله يقول ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة mun ba wa Musa littafi min ba'di ma halakna al-qurun al-ula bayan mun halakar da karnoni na farko ana nufin mutanen annabi Nuhu da Adawa da Samudawa da sauransu sune al-qurun al-ula waɗanda wannan sune suka zo kafin zuwa annabi Musa Adawa sun riga annabi Musa mutanen annabi Nuhu sun riga annabi Musa Samudawa sun riga annabi Musa shi yasa Allah ya ce laqad atina Musa kitaba min ba'di ma halakna al-qurun al-ula mun ba wa Musa littafi bayan mun halakar da karnoni na farko sun yi rashin kirki Allah ya halakar da su ina mutanen annabi Nuhu Allah ya halakar da su ina adawa Allah ya gama da su ina samudawa Allah ya gama da su sannan sai kuma ya ba wa Musa littafi ya zo ita fafatawa da banu Isra'ila basaira linnas liyabsuru bi zalika alkitab wa yahtadu bihi dan wannan littafi ya zamanto abun gani tabarau ɗin hangen nesa gare su shine basair liyabsuru bidhalika alkitab sannan kuma su shirye da shi shine basair linnas wannan littafi ya zama mai dalilin hangen nesa ne gare su da kuma shirya wa hudan hudan min ad-dalala shirya ne daga bata liman amila bihi ga wanda yayi aiki da shi jama'a alqur'ani shirya ne daga bata amma ga wanda yayi aiki da qur'ani ba wanda ya karanta shi bai aiki da shi ba ba wanda ya tarera shi baya aiki da shi ba ba wanda ya ce ya yadda da shi amma bai aiki da shi ba da haka qur'ani zai zama shirya ne gare ka idan kana aiki da shi wa rahma tausayi ne da jin kai rahma liman amana bihi ga wanda ya imani da alqur'ani Allah ka sa qur'ani ya zamanto rahama ce a gare mu la'allahum yatazakkarun saboda ko sa wa'astu ko sa yi tunani shi ne tazakkarun bima fihi min al-mawa'iz wal basair da abin da ke cikin alqur'ani na wa'azuka da kuma abuwa na haskawa mutane hanya Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayani anan cewa yayi wa annabi Musa ni'ima annabi Musa ya sani kafin ya zo fa Allah ya halakar da wasu me yasa ya halakar da su sun saba wa Allah su ma mutanen annan Musa su sani kafin fa su zo Fir'auna ya kamata ya sani kafin fa Musa ya zo Allah ya halakar da mutanen annabi Salihu Allah ya halakar da ah, samudawa mutanen annabi hudu Allah ya halakar da mutanen annabi nuh shekara 950 yana wa'azi ba su ji wa'azinsa ba Allah bai bar su ba da haka wannan shimfiɗa ce Imam al-Alusi a cikin tafsirin sa yace wata ta'arrud li bayani kauni ita'iha ba'da ihlakin lil ish'ari bi annaha nazalat ba'da masas al-hajati ilayha ai abin da yasa Allah yayi bayanin ya bawa annabi Musa littafi bayan ya halakar da wasu al'ummomi karnoni na wasu al'ummomi dan yayi mana bayanin cewa lalle an saukar da wannan littafi ne bayan mutane suna da tsananin bukatarsa a lokacin akwai tsananin bukatar littafin na annabi Musa sannan kuma yace tamhidan lima yaqubu min bayanin hajati ad-da'iyati ila inzal al-Qur'an al-Karim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata shimfiɗa ne da Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana don yayi bayanin bukatar da ta sa kuma aka saukar da alkur'ani shi ma qur'ani an saukar da shi ne saboda mutane suna da tsananin bukatar su a daidai wannan lokaci akai mana bayani cewa an halakar da wasu alƙaryoyi al'ummomi da suka saba wa annabawa to ga wasu al'ummomin kuma za a kawo muku ainihin wato a littafi ku aiki da shi shari'o'in waɗancan sun rushe sun daɗe shekaru yayi yawa an manta da shari'ar annabi Musa din an manta da shari'ar annabi Nuhu da Hudu da Salihu sai aka turo annabi Musa bayan shekaru yayi an yi shakiyanci duk abin da za a yi wa annabi Musa na kin imani da shi da abin da Fir'auna ya masa lokaci yayi tsawo mutane suna da tsananin bukatar wani littafin sai Allah ya saukar da Alƙur'ani kuma ya turo da annabi ya ce gashi kai ne jagoran wannan littafin kisa yace basaira linnasi wa hudan wa rahma wannan sifa ne na alqur'ani mansubun ne ala annahu maf'ulun li ajlihi kenan ko kuma ya zama hal ai ace na taurata min ajli an takuna anwaran li qulubihim yabsuruna biha alhaqa'iq kenan kama yabsuruna bi a'yunihim almar'iyat za su ga gaskiya da alqur'ani kamar yadda suke ganin abubuwa na gani da idan su kiru da musu yanzu ba gashi kana gani na ba ba gashi ina magana akan ka ba kana kallo na a gaban ka to haka qur'ani yake karara duk wanda ya haddace qur'ani ya rike qur'ani basaira linnas min wudul wara kenan kaga manzo Allah ya zo mana me da shari'a yace la Allah mu yatazakkarun ta'lil ne na wannan wato littafi da aka basu kuma dan su yi wa Allah tabaraka ta'ala godiya ai abinda ake nufi atinahumul kitaba alladhi an tariqihi ya'rifuna al-haqqa min al-batil mun fa ba su littafin da ta hanyar sa ne za su iya gane ƙarya da gaskiya jama'a Allah ya ce ya ba wa manzon Allah alqur'ani ne dan mu karanta shi mu fahimce shi mu gane gaskiya daga ƙarya ta dalilin sa to yau an shiga wani yanayin da sun hana ka ka karanta qur'ani sun nuna maka qur'anin ba shi bane yau akwai al'ummar da suna ganin karanta Qur'ani ma kauyanci ne kuma Allah ya ce mana basaira linnasi hudan wa rahma ya saukan mana da wannan alqur'ani ne dan mu gane gaskiya sannan mu fahimci menene ƙarya so dan a batar da mu mu kasa gane gaskiya mu yi ta rayuwa akan bata da dalal to sai ake kawo mana tsare-tsaren da Qur'anin ma bara mu so shi ba ba mu kuma kaunarsa mutum ya wayi gari baya son Qur'ani baya karanta Qur'ani kuma baya kaunarsa ai ta kawo mana tsare-tsare da zai hana mu mu karanta Qur'ani ka kula fa yaran mu abautar da su da karanta wasu ilmummukan da amfanin su bai kai Qur'ani ba kuma a ce wanda yayi wannan ilimin shine mutum in mutum ya karanta Qur'ani in saboda iya Qur'aninsa yana yana aman Qur'ani yana tarin Qur'ani yana zubo da shi a tafi yau a wannan zamani in bai yi wancan ilimin ba to shi ba kowa bane ba a sashi a lissafi kuma idan an zo ana lissafa masu ilimi ba a sashi a ciki wannan illar da yahudu da kafirai suka yi mana kenan kaga ana gina makarantu da miliyoyin kuɗi amma gaba ɗaya makarantar samanta da ƙasanta babu ƙur'ani a ciki ka ɗauki ‘ya'yanka ka kai su ka biya musu miliyoyin kuɗi a wata makaranta saboda su iya turanci da lissafi amma babu ƙur'ani ba hadisi a ciki ba larabci balma an ma nuna maka ma yin larabci ma ƙauyenci ne rashin wayewa ne kuma shine lugatul qur'an shine yaren annabi Muhammad kuma shine lugar alqur'ani baka yadda ka kashe qur'ani kuɗi ba kuma baka yadda ilimin Qur'ani ilimi bane ba dan haka masu karantar da Qur'anin su ne suka zama talakawan mutane makarantar Qur'ani ita ce makarantar da ba a damu da ita ba makarantar Qur'ani ita ce wacce ba ta da ginin kwarai makarantar Qur'ani ita ce ake yin ta a rumfar kara makarantar Qur'ani ita ce ake aran shago a yi ta amma makarantar boko kuma fiye fili ake na miliyan dubu Makarantar Qur'ani bata isa a lancin a tara miliyoyin kudi a kanta ba. Muna zaune muna kallo. Mutum ya waye gari ya ta kashe wa ɗansa kuɗi tun daga Nazare School. Za ka ta kashe masa maƙudan kuɗi har ya je jami'a ya gama. Billahi azimu yaro nan naka bai da aiki sai tara uban gashi in ka bashi Qur'ani kace ya karanta alamtar kai fa zuwa nashi wallahi ba zai iya ba. haka suke waɗannan su ne masu hankali irin waɗannan mutanen fi sabilin layi mu tsaya mu lura mu musulmi ne ina magana ne da musulmi ina magana ne da musulmi mai tunani me amfanin arziki da dukiyar da ubangiji ya baka baka sa 'ya'yanka suka yi karatun ƙur'ani ba me amfanin arziki da kwangila da mulki da siyasa da matsayi da Ubangiji ya baka alhaji da ke hajiya da ba ku iya sa ‘ya'yanku su yi karatun addinin musulunci ba, sai an yi mutu ku je ku daka kumba kuna raba sadaka Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama, ƙarya kuke yi wallahi. Ai, ba ku nema masa hanyar da zai samu rahama ba, kai ba bada kake ma da Allah, haɗa ba kake da ilimin addinin. yaronka ya gama rayuwa bai san Allah ba kuma ba a shirye yake san Allah ba wab mutuwa ta zo ta fashe shi kazo kana ta mutane wai kana kuka wai wani ya mutu ai masa addu'a Allah ya masa rahama a ina a ina saboda an rena Allah da haka Qur'ani jama'a shiriya ne ga wanda yayi aiki da shi to wai ya zaka yi aiki da shi ka koye shi ma abu ya gagara malam sai ka ga babban mutum a cikin mutane jagora ko fatiha bai iya karanta ba kaji suka ce da yawa ko fatiha kai ka kula mun da inda na tsaya ba ka kula wallahi dole mu nemo qur'ani darajar sa bayan darajar da Allah ya bashi kuma dole mu gaya wa al'umman mu halakar da suke ciki da tabewar da suke ciki ku taimaki qur'ani ku taimaki makarantun qur'ani ku taimaki ayan ku su karanta qur'ani in kuna so su yi rayuwa mai inganci duk yaron da ka cika masa kansa da boko ba qur'ani ba hadisi ka kashe shi bai da amfani bai da bambanci da azara da ka jingine ta a zo a ɗauke ta wata a buga maka ita a gadon bayanka da ka ilimi na sanin Allah ilimi da zai ƙara ma kusanci da Allah shine ilimi sauran ya biyo bayan shi wasu suna ganin sun burge saboda sun yi ilimin zamani su ne wai sun burge wai ka yi ilimin zamani amma baka san ilimin Allah ba baka san Qur'ani bai me burgewa ciki a ina baka burge ba barin dakata anan suna ta ce min lokaci yayi abinda na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda nayi kuskure ko tun jama'a shi ina neman afuwar Allah ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh